jama'a wannan jama'a wato wannan jama'a shi jami'i suna ne mu haka da abin kano ba wala ya mu ba wanda ya kamata ya yi mace inda musulmi sai musulmi ajinan fadari zakarun namiji alimun masari kuma la ta ci musalatu illa bi da abin da sallah ba ta inganta sai da shi sannan sharaɗin ne mai zama balin balin ba da yawa fil farida ta cikin sallar farida amma in ba farida ba ne mabayyizun mai jamili wanda ya san komai na sha'anin sallah ya san karatu yana da hankali amma bai balaga ba to an iya sa shi a cikin nafila ko kuma an makaruni ne kaunin jimas abu zamo wambawa ko wanda da zina zamo wani ɗan da ne zamo liman rajibi limamin masallaci salloli biyar to in akwai wani da kamata a sa su wani samu an so kanu kasance wani nema akmaru ya tafi da mafi cikin biyan ado kalkan da halitta wai kwarwa ilimanci a garin mai noma wanda bai da kaciya wani aka dawo da mai yankakken gaba wani ashen da mai kamfano wanda gaban sai bushe wani amma da makawa wata mun mutum mai tsanoma ya limanci da mutane ina ga masu alaula wa zo sunan ma abokin sa sunan bawali wato wani bawali ke riga man saboda lalura shi ma ba zai neman shi don jiro idan mai haku sa ta ce mai gudana da asirai ga masu lafiya wa ba da wayan da hadirina haka nan mutumin da yake rayuwa a ƙauye ya zama liman ga mazauna gari shi ma makaruri musafirun a tafiye ya zama liman da mai na ga mazauna shi ma makaruri wala ta kaddama alal hakimi ba gabatuwa a limanci a kan sarkin musulmi ko wanda ke shugaban musulunci wa rabin manzari da ubangijin musulmi wato mai gidan da ka sauka wani ko mai masallacin illa laifin ba sai da ilimin bijimanin ahadi idan ahadi suka taru wato jama'a suka taru a lokacin sallah ya yi yi kaddama ku gabatar da afirka wanda ya suka lullaki ku bayan sauran sun daidaitu sai a koma wajen shekaru ma'amalar wanda ya haske kristin ne shekaru wasu ya da ɗaukaka wasu ba haka da hasken fuska a hotunan kulki da kyakkyawan jami'a bayan da sawo in sun daidaita tuwar kuratu ta yi kuriya ya wurin liman ya harma ba da su bayan su gudu bayan da daidaituwar sawo wala ya zama wani yin imamaci dole ne ya yi niyyar limanci shi ne mabanci na iya sallah a zan kawai wani niyyar limanci shi hango nan gaba akwai wurare guda kudu ake masu niyya ta musamman kamar sallar juma'a wani dole man yayi kauna da man farfa ko wanda yake bayan sa ba eh kauna da addu'a da zai ya hada da shi kanshi da mutanen da yake bayan sa na wani shi rukun ya tara su fi duwa a cikin addu'a wala ya tazo kare saurari hijira ka ja sai da san mai shiga kamar ka ji mutum yana sauri zai zo ya shigo sana ko yana kauna kusa cewa ba dole ne ka tsaya ka jira shi ba in ka gama tasbihin da kake ka ci gaba ba amma kimul wahayi wurin tsayawa mutum daya ma mu mutum ɗaya da limani ba an yi mini a damar limani walwali ta tambaci ɗaya kuma haka wukatu da ya ci bayan amma wala ta kula ba ta fashi duk ya mi hari tsayawa mace ne in matansa ne ilalin biyu zuwa gefen wajen yau kuma wahayi tsayuwan mutum ɗaya wara a cikin bayan sau ya halatta ka shigo masallaci sauran gaba ya cika ma inda za ka shiga to ba dole ne ka kutsa ka kutsa mutane ka tsaya kai ka ɗaya waya wala ji mu da yana amma kuma kada ja wani mutum daga sauran gaban ya dawo tare da shi ne da na ke ɗin rufu haka nan kuma ya halatta mutum ya yi sujjada da ya rufu saboda riska maka a ne ka shigo masallaci kana ganin kafin ka je ka shiga sauran ne ma zai dago daga rufu to ya halatta kai su jira a baya daga nan in ka dago daga su jira sai ka tattaka kai shiga zaru shi ne ce wani wajen rukana mai samu wani shiga shi ke nan zai shiga in ka ruba jira kusa da wani zaman mamuma ya ji da mutum mamuni ya tuna gida ya nan yin koyi da liman wani musawa da kuma da daidaituwa da shi ya ainihin salati sallan da liman yake zama sharadi shi ga ta yi wala ya ta muƙalin mai biyan sallah kare koyi da mu'addin da mai bayarwa kamar azar kana yi kana bayarwa wani ana bin shi azar kana yi koyi da kai ba zai wuya wala da haka ce ko ko a mai kana yi ke koyi da mai bayarwa wala mun kalin mai halatta mai farilla ya koyi ko da nafilin nafila ba bai nan bayan aka si aka cinta kamar kai sallah sai kaɗai a gida na farilla sai ka zo ka tarar da liman yana yi saboda akwai nau'i za ka bi amma wannan bin da kake yi ba farilla ba ne sunna ne to wannan ya halatta wasu yi wa ingantaccen magana sai haka ingancin salatin musulmi sallar mai jiyar da mutane shi ne lada ba yana daga sauki ana cikin da ake ba ko ba ka cikin masallacin za ka san shi an kai ka salati da yin sallah ta yi shi walau kama da mamu zai tsaya bayyana ita limami gaba ga limamin da ba shi yana gaba wa amkar wa ta koyi da liman ya yi ga gare shi da zai hada eh to in ba su da in ba a kira shi ne ba masu hankali ba ne kuma duka ma yana kusa da wata sai ya yi shi
dan mutum ya zo dan mutum ya zo yana cikin sallah an riga an fara ya zo son gaba sai limamin sallah ya shafa shi sai dan yi shi to wajen karfe sallar shi da shi aka fara sallah a wajen amma da shi aka fara sallah ba su da ke shi yaro misali raka a kudu da ya raka a daya ko ba shi sai aka yi raka a lalu ya shafa daya neman na da biyu sai musa ya kama neman ko hagu ya kama neman ko neman ya fi shafa ai ba ni da alfani abinda liman zai sai gane hancin da sun haɓo ya zama sai tsawon hannun ba zai jawo mutum ɗaya sai sa shi shi ne salatin istilan to abinda na yi nan tun da shi ya samu ɗaya ma musu suna da biyu wanda ya sa shi kuma biyu ne to sai shi ka sallar limami ne abin yadda yake kaga zai kawo biyu ya kawo biyu inda liman ne a wurin zai sallarsa to su ma mu sai ku sa ka ku dakata duk mai wa mu kana tafiya mu a ce a ce ba su ke zai ba zai kare ne sai ce ku tsaya ku tsaya su waɗanda suke bin liman da sai su zauna a kai ya su jira shi sai ya kara sauran ka a ɗaya da ya sallame su sallame ga wani ta yi halittar sallar taimama ka'idar ta ba ta ɗauke kai tana hana ta tana hana ta ibada to idan sallan farilla ne ba a yin sallan farilla biyu da taimama ne misali azhar ya kama ka al'asar ya kama ka duk ka rasa ruwa idan ka zo in kai taimama kai azhar ne al'asar ne ma sai kai na wata na taimama amma idan na lafiya ka taɓa sallah azhar kana so ka tsora lafiya kai sai ka yi da sun da mu ba daya amma farilla kowace sallah sai an mata da zama ta ta daban shi kowace sallah ana so a mata biya liman ya niyyar sallar azhar zai yi ma ma su yi niyyar sallar azhar za su har ma misali aka ce ba ya zo saboda sau zai sallar azhar ya sha Allah na niyyar sallar azhar amma zuciyar da azhar ya kunna bakin shi ne ya saba sallar ta yi to shi liman na shi ne ba mu sai na shi to wajen addu'a ne ka san fatiha duka wannan ba magana addu'a karatun Qur'ani kuma karatu ma karatu ƙwari idan zo ƙarshe din nan Allah mu gabi da hanyar na wani su da sauransu so irin da zai haɗu a kar ya faɗi lamirin shi kadai ya haɗa tare da su shi ake wato akwai magana idan limamin da lalura ya same shi ya jawo wani ya dora shi a kai to sannan dole ta zama ne to ko sannan karatun koyewa ko na bayyana idan sannan ishari ai ya san inda yake sallan magariba a raka a biyu ya san inda yake sallan asuba ya san inda yake to kai da aka kawo ka aka dora wurin to in a fatiya ne sai ka dora a fatiya ka karasa sannan ka jawo ayar da ya kamata ka jawo idan ko a inda ya jawo a fatiya a sura ba ka ma iya wurin ba ya ji jawo ka ya dora ka to ba dole ne ka yi nashi karatu ba sai ka ja kudu wallahu kawai idan kuma sallan ya zama sallan boyewa ne ka san ya gama fatiha ko yana rubuwa sai jawo ka yi ta saka shi to dole ne ka sake kawo fatiha tun da baka san yadda ya kwana a can ba sannan ka kara da sunan da ya kama
tambayar da aka yi ranar juna a kan wannan ayyukan sa'a'an sallah ta sunan su kuma da shi hakan ya ba wasu dama a kusa kusanci matan su ta gaba sai suna kusa suna da mara har ya kuma ya kasance ita wanda ya kasance a kan jirgin ruwa da ta zama iyayen ba a taɓaice shi kuma yi gobe ko da wani ayan muhammadu a karba ya kamata a ce akan ana ƙara jawo hankali akan a fahimci ayan da yake abin da eh ai ayan wannan da ya kawo dalilin ayan kowane aya da ka gani akwai asbabun nuzul sababin da aka sauka da dan shi alqur'ani ya sauka da shi shekara 23 ba gaba da aka sauka ba dan wani dalili ya zo sai a kawo aya to su yahudu musulunci kudu ana so ya samu yahudu yahudu suna cewa duk wanda ya sadu da matarsa ko wajen da ake saduwa da mata amma ta dubura za a yi duk mai harara gaisu kamar yana harara ƙwarƙani ya zo ya kare ta su ya ce matan ku ne ko nan ku ne duk na wani dama ku zo mai jari za ka yi tafsiri ya ce min jami a hukudu a wajen da jari a wani kai ne ta kafan da aka ce ka sadu da matan nan za ka sadu ba ta inda ba a hana ta maka ba sau da ka duk masa ba mai yau ko da sauran ba don haka waɗansu da jahilci sai su ga kamar an yi haka dinnan an saba ma shari'a shi ne shari'a ce amma ku dama amma dai suna yadda ake yi dai yadda ake kwanciya ta gaban nan da gaba shi ne amma ana nuna cewa in mutum ya yi wancan nema bai laifi ba bai saba ma shari'a ba abin da ya hudu suke cewa za a yi wani irin nama za a yi fahim na'am a'a sai yadda za su wanda yake suna tasbiya ke ce ba salati salati akwai yadda aka ce kai salati ma an gada wata ya ala mu gada ala muhammad ma ala muhammad wa muhammad amma ainihin sunnar mahaifi sallallahu alaihi wasallam idan ka yi ruku subhana rabbil azim wa hamdi subhana rabbil azim wa hamdi wa ashhadu subhana rabbil azim wa hamdi wa ashhadu an la suka waɗannan ana yi wanda suka yi waɗancan lallai ba su bi suna nan ba amma kuma salati annabi a cikin sallah ba ba ta sallah shi ma ta su bi a yanzu muka faɗa muka cewa musahabi ne da farilla ne suka bari ko suka canza sai mu ce sallah ya ɓaci amma a kiyaye abin da shari'a ya ce a yi shi ne a yi son ka tafi ranar baci a wajen kai kai ba sai ka kai ta cikin sallah.
na cewa wannan ayar ne da shi suka dogara suke yin wannan su tabbatar da ba haka aka ce eh a da ai dama ai dan fara dalilin saukar baya amma dai ga yadda suna ne ko amma shari'a tana so ta kauda hankalin mutane akan kar a biya hudu kar a biya hudu amma ainihin suna dai mutum ya sadu da matansa ta gaba da gaba wannan in ana yin ta bayan cin haka tana da za a zo a shiga ta ita ma ba a ce a shiga ba dan kaga wannan ya zama haram kamar shi da tasiri da abubuwan da za ta sa su yi yin kudin su rabu da ba shi ne abin da ya zo a nassin hadisi subhana rabbil alamin subhana rabbil alamin ko subhana ka bi da nan kursi sabon kudu wannan ai ba ba hanyar da ne ko na ko hadisi a hanyar